أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi waɗanda ake ganin a zahirinsu kamar sun ci karo da juna wannan shine darasinmu na 133 muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko daf'o'i hamil tirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu littafin daf'o'i hamil as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin to madalla eh kamar yadda ƴan uwa muka suka sani muna tafiya ne da wannan littattafai guda biyu kuma muna cikin suratu Ibrahim eh a darasin mu da ya gabata mun kai ƙarshe ne a cikin suratu Ibrahim a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid domin shi ya kai ƙarshen mas'alolin da ya kawo amma wato a cikin littafin daf'u hamil tirab ba a kai ƙarshen suratu Ibrahim ba to za mu koma ne cikin littafin da fu'i hamil tirab mu karasa kafin mu je gaba amma eh, akwai mas'ala guda da nake son in yi tambihi a kanta wajen mas'ala ta 527 inda aka kawo wajen inda annabi ibrahim ya ce rabbi ghfirli wali walidayya an gane ko mun kawo cikin amsoshin da malamai suka kawo mun ka kawo wato wata qira'a wali wali waladayya an gane ko to wannan kira'a ce shadda ba kira'a ce mutawatira ba ba a karantawa da ita kira'a ce shadda da haka ba kira'a ce wadda ake karanta da ita cikin sallah ba kuma wannan kira'a ce shadda bata bata cika sharuɗan kira'a mutawatira ba kira'a ne wadda ta tabbata wali walidayya ne da haka ya kamata ɗaliban ilimi su fahimci wannan ina fata an fahimci ni cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajbatuha ya kawo wannan yace kira'a ce ta Abdullahi bin Mas'ud da Ubay bin Ka'ab kuma da imamun naka'i da imamun zuhuri wanda su ba su daga cikin sahabbai amma dai an kawo sun kawo sun ruwaito wannan qira'atu amma qira'atu da take shahadda da haka ɗaliban ilimi sai su yi hatara kada su ji mun kawo cikin wancan karatu kilan ba mu yi ishara zuwa ga cewa shahadda bace su je su karanta da ita rabbi ighfirli wali waladayya wannan kuskure ne an gane ko qira'a ce shahadda ma'ana ana amfani da ita ne lokaci wajen tafsiri ko wajen bayani amma ba wai ana rinjar da ita ba akan qira'a mutawatira wallahu ta'ala alam to mas'alar da zamu tashi akan ta sai mas'ala ta 98 a cikin littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab a karkashin aya ta 40 wato da 8 kenan an gane ko malin yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala yawma tubaddalu al-ard lana da za a canza kasa an gane ko a kawo wata madadin ta kenan ghairal ardi wadda ba wannan kasar ba malai ce hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja fi hatta surihu akwai bayani karara bi tabdil al-ard yawm al-qiyama za a musanya kasa za a canza kasa ranar tashin al-qiyama wa qad jaa fi ayatin ukhra yazo fi ayatin ukhra yazo cikin wata aya ta daban ma yutawahhamu minhu abinda za a sawa tsammanin annaha tabqa ita kasar za ta tsaya wala ta tagayyaru ba za ta canza ba wa hiya qawluhu ta'ala ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha mu mun sanya abin da yake saman ƙasa ƙawa ne gare ta linabluwahum dan mu jarrabe su ayyuhum ahsanu amala wane ne wato an mafi kyautata aiki ba mafi yawan aiki ba a'a mafi kyautata aiki aiki kuma mafi kyau wanda an ka gina akan musulunci da tauhidi da kuma ikhlasi da kuma wato bin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine aiki mafi kyau an gane ko don haka ba aiki mai yawa ake bukata ba a'a mai yawan in zai yi kyau ana so amma in dai ba zai yi kyau ba to kaɗaɗɗin mu wanda yake mai kyau yafi mai yawa wanda bai da kyau wa inna la ja'iluna ma alaiha sa'idan juruza Allah ce zamu sanya abin da yake akan ƙasa sa'idan zai zamanto kamar wato za ta koma daidaita ta ƙasa wato sa'id kamar ƙasa ce wadda ta daidaita juruzan wanda yake wato ƙeƙesashe kenan shine jurus abinda babu ruwa a kansa ma'ana ƙeƙesassa ta koma fili fallau suratul kafi aya ta bakwai da takwas yace fa innahu ta'ala shi Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayati a cikin wannan aya sarraha ya faɗa qarara bi annahu cewa shi ja'ala ma 'ala al-ardi zidatan laha ya sanya abin da yake saman ƙasa ya zama wato ƙawani gare ta libtila al-khalqi dan yajra bi halittu thumma bayyana sannan Allah ya bayyana annahu shi yaj'alu ma 'ala al-ardi sa'idan jurzan zai sanya abin da yake a saman ƙasa sa'idan ya zama to daidaitacce kenan jurzan zai daidaitar da shi ya koma kamar ƙasa ce wanda take fili fallau wanda yake kikisashe ولم يذكر أنه يغير نفس الأرض يتي الله بيفرئت وبدي تنزى وننكسر فيتوهم منه za a sa watsa malin anna taghayyira hasilun fi ma alaiha cewa kenan abinda za a musanya shine abinda yake hasilun tabbaci fi ma alaiha abinda yake saman kasa duna nafsiha amma banda ita kasar wal jawabu amsa huwa anna hikmata dhikri ma alaiha dunaha hikimar da ta sa Allah ya faɗi abinda yake saman kasa amma bai faɗi ita canza ta din ba لأن ما على الأرض دومين أبين ديكي سمن قسا من الزينة نقوا والزخارف دا قوا چه قوا چه كنن جمعين زخرف كنن ومتاع الدنيا دا أبين جندات رايو الدنيا هو سبب الفتنة شين واتو دليل فتنوا والطغيان دا كما كيتر إياكا ومعصية الله تعالى دا سبب مع الله فالإخبار عنه بعد labari bi annahu fanin cewa zai kare shi wannan abin za'ilun abu ne wanda zai gushi fihi akbar wa'izun akwai mafi girman wa'azi wa azamu zajirin mafi girman abin da ke tsoratarwa da tsawatarwa an liftina bihi daga mutum ya fitinu da shi in dai ka san duniyar za ta kare abin da ke cikin ta zai kare to ai ya kamata ka bi ta a hankali wali hadhihi alhikma saboda wannan hikma in ji mallan khussa bi dhikri an ka kebance da ambato ma alal ardi abin da ke saman kasan amma ba a ce ita ba fala yunafi tabdil al ardi wannan ba zai nuna cewa Allah ba zai musanya ba zai canza kasa ba al musarraha bihi wanda Allah ya faɗa ƙarara fil ayatil ukhra a cikin wannan aya kama huwa zahirun mala yace kamar yadda yake abu ne bayyananni malam yace ma'a anna tare da cewa mafhuma qawlihi abinda zamu fahimta daga faɗar Allah ma alaiha mafhumu laqabin mafhumi ne laqabi dan an ce mafhumul laqab shine abin da ya kasance wato suna ne wanda yake tun asalin shi tabbatacce ne baya canzawa jamidi ne ba mushtaqqun bane an ciro shi daga wani abu malam yace li annal mawsul alladhi huwa domin mausul da aka ce ma huwa an gane ko ma wanda ake kira ma ita ma alal ardi waqi'un ala jami'il ajnasi za ta tabbata ne akan dukkan jinsi alka'inati alal ardi akan dukkan abin da yake akan kasa zinatan laha wanda aka kawa gare ta kinan nan in an ce ma alal ardi zinatan laha abin da ke saman kasa kinan ya shafi dukkan abin da ke kasa bai bar komai ba kinan balle a ce za a bar kaza ba za a bar kaza ba kuma an ce za a canza abin da ke saman kasa ai ba shi ke ba ai zancen ita kasa kwata kwata ba ma shin ita to kasar yaya take tunda ana iya a ɗauke kasar an gane ko a kawo wata sannan kuma a ɗora abin da yake saman waccan din akan saman waccan din to kaga ba ai zancen wannan ba kinan da an ce an canza abin da yake saman kasar ai yana yiwa a ɗauke shi a ɗora ta saman wata kuma a daidaice shi almuhimmu dai malam yace wa mafhumul laqabi mafhumi na laqabi a wajen malaman usulul fiqh la yu'tabaru inda al-jamhur ba a ɗauka shi wato ba a aiki da shi a wajen jamhurin malamai wa idza kana la itibara bihi in ya kasance ba a itibari da shi lam tazhar munafatun aslan malam yace to babu wani ma wato munafat kore ma'anar juna shine wato an ce kore an ce wato nafa ya kore abu kenan ma'anonin ayoyin ma basu ci karo da juna ba balle tana har ai sa tsammanin a zahiri sun ci karo da juna balle har aje wajen a hada su malla yace aslan ma tun daga asali malla yace to wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ne abin da malam ya kawo sai dai mafhumul laqabi malamai suka ce ana amfani da shi cikin wani hali shine idza uwila bi mustaqqin in ya zamanto ana iya tawilin shi da wani suna wanda yake an cirato shi shine inda Allah subhanahu wataala yake cewa fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudubi wal asal ko wata qira'a yusabbahu lahu fiha bil ghudubi wal asal sai Allah ce rijalun to kaga in an ka ce rijalun mazaji mafhumul laqabi ne domin suna ne na zati Allah ya yi umarni a cikin waɗansu gidaddaji an gane ko ko ɗakuna a yi ambaci sunan Allah rijalun waɗanda ke tasbihi ga Allah rijalun mazaji kaga waɗanda an kai ma izinin suke tasbihi mazaji sai an ce to ai nan yana ɗaukar cewa kenan mafhumul laqabi to mata ba za su je masallaci ba kaga nan mafhumul laqabi ne amma malamai suka ce a'a mata asali ba a umurce su da zuwa masallaci ba amma an halatta musu ne su je masallaci domin mi domin shi wannan rijalun kin nan ar-rajulu uwila bi mushtaqqin duk da yake mafhumul laqabi na amma an yi tawilin shi da mushtaq ar-rajulu laysa bi aura shi namiji ba al-aura bane amma mace auratun ita mace al-aura ce shi yasa sai an kai tawilin shi bi mushtaqqa to da haka wannan shine abinda malamai suke cewa dan kawai ne ya ji labarin wannan ya ce to mallan ya ce la atibara lahu a ba ana nufin cikin kowane hali ba mai so ya koma cikin littafin wato al-iklil fi istinbat at-tanzil na Imam Suyuti karkashin wannan aya a cikin suratu nur kuma ya koma cikin suratu nur a cikin adwaul bayan cikin littafin malam ma ya kawo wannan bayani don mutum ya fahimci abinda malam yake so ya ce can cikin adwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an malam ya kawo bayani akwai inda ake aiki da wato shi mafhum na abin nan mafhumul laqab ana aiki da shi idza uwila bi mushtaqin idan za a iya tawilin shi da suna wanda ke wato ya zamanto mushtaqqa to wannan shi ne abinda malam ya kawo a cikin wannan sura duk da yake akwai wadansu daga cikin malamai sun tafi cewa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard an tafi cewa za a wato canza sifofin ƙasa ne kenan shi malam ya tafi cewa eh za a canza ƙasa ne waɗansu kuma su gani a yau mutu baddalu al-ardu ghayra al-ard kinan ranar da za a canza sifofin ƙasa ne kinan ƙasar ce za a canza ma sifofi ba ƙasar da kanta bace za a canza ina fata an fahimta eh ma'ana za a bata wani abu wanda ba shi bane an ce wa ashraqat al-ardu bi nuri rabbiha ƙasar za ta yi haske kinan an canza mata sifa ne ba ana nufin ita an canza ta ba to sannan kafin mu wuce gaba akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na sahal bin sa'ad as-sa'idi an gane ko wanda ya zo cikin sahih bukhari ya zo cikin sahih muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuhsharu nasu yawmal qiyama za a tayar da mutane a ranar tashin alkiyama ala ardin akan kasa bayda'a kasa fara afra'a to an ce afra an gane ko malamai suka ce abinda ake nufi da shi shine tunda an ce tana da haske fari afra'a sai suka ce to shine hasken da wato bai kai matuƙa wajen yana kashe ido ba wanda ba a gani haske ne wanda ke fari amma laisa bin nasi' ba fari ne ɗari bisa ɗari ba shine an nasi' laisa bin nasi' ba ɗari bisa ɗari ba aw tudrabu ila al-humra ko ko haske ne wanda yana bugawa zuwa ga jama'a yana karkata zuwa ga jama'a zamu ce da Hausa kalilan kadan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka qursati naqiyyin ka kursati na ƙiyin kursa kana iya cewa masa ko kuma wani dan burodi domin kursa ana iya cewa algurasa ko a ce buredi na ƙiyin wanda yake tatacce tunda ana yin shi ne ka kursati na ƙiyin wato kamar hasken nata kamar irin na gurasa ne ko buredi ko masa da take fara an gane ko shine abin da ake nufi in an ce na ƙiyin shine abin da yake tatacce salimatun min shawa'ib abinda bai tare da wani wani abin nan bai tare da wani abu wanda an ka hada shi kenan shi qursatu naqiyin biredi ne ko gurasa wanda ba a hada ta ba da wani abu ba tunda shi wancan mun ce yana bugu zuwa ga ja kenan shi wancan yana hade kenan nan fassarat naqiyin ake zance shi qursa kin kamar farin gari wanda aka yi biredi da shi ko gurasa ko masa to irin farin shi an gane ko wanda aka kira salimun daqiquhu min al-ghishi wan nukhala shine wanda daqiquhu garin wannan abin da aka yi masa da shi ko biredi salimun ya tsira gani ko minal gishi daga gishi shine a ɗauki wani abu a haɗa cikin shi wanda ba shi ba wan nukhala kuma da nukhala ana iya cewa wato tattaka ko kuma ana iya cewa wato wasu abubuwa na haki wanda za a saka a cikin su ko kuma ya zama to a'a wato ana iya cewa kamar in an buga hatsi akwai wani abin da nasu wanda yake kaikayin kaikayin hatsi misali to kuma ita ma alkama da za a yi gari da ita lokacin akwai kaikayin ta to kaikayin nata shine nukhalakin bai shiga ciki ba ko kuma wasu yan kara ko wasu yan duwatsu ba su shiga ba tataccen gari to irin wannan garin idan aka yi masa da shi ko biredi irin farin shi kamar haka shine ake kira wato qursati naqiyin wato biredi wanda yake naqiyin tatacce to kenan bai zamantowa farin shi irin farin gari domin duk abin da wuta ta taba zaka iske farin shi ya dan canza shine abin da ake son a ci sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kenan laysa fiha ma'lamun li ahad babu fiha ma'lamun li ahad babu alama an gane ko ai abin da malamai suka ce laysa fiha alamatun yustadallu biha ala tariqi ala tariqin aw makan babu wata alama wadda za a gane ga hanya kaza ko ga wuri kaza ƙasar gata nan fallau kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bada labari Allah subhanahu wataala yake cewa wa yas'alunaka 'anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta wa yas'alunaka 'anil jibal mutanen Makka suna tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam akan duwatsu fa qul yansifuha rabbi nasfa kace ubangiji na zai niki su nikewa an gane ko an gane ko fayyadharuha qa'an safsafa Allah zai bar ta fili ne fallau la tara fiha iwajan wala amta baka ganin tudu baka ganin wato karkata baka ganin kuma wato kwari ta miƙe tsal ta miƙe daidai babu tudu babu kwari babu kwasassabo babu karkata to haka ne za ta kasance ran tashin alkiyama to wannan shine abin da ya kawo cewa kasar da za a fitar da mutane tana da haske to wannan hadithin malamai kamar wannan aya ce wasu suka ce sifar ta ce za a canza wasu suka ce a kasar ce ma za a canza a ɗora mutane akan wata ƙasa ina fata ana fahimta ta to wannan dai shi ne abin da waɗansu ke cewa sannan kuma waɗansu suna kafa hujja da hadisin da ake tambayar idan za a canza ƙasa kamar hadisi wanda ya zo a ina ne mutane za su kasance loyo mutu baddalul ard ghairal ard ranar da za a musanya ƙasa wadda ba wata ƙasa ba to sai aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fi wato za su kasance ne akan wani cikin wani wato ni duhu wato na siradi kenan tana yiwuwa bayan an ƙara hisabin ne mutane za a canza ƙasar sai zama to kuma wannan ko kuma Allah zai ɗauke su ya ɗora su bisa ga wani duhu na na siradi kafin a canza ƙasar sannan a dawo da su akan ta maganganu ne na malamai mas'ala ce da tana da faɗin kwarai da gaske ɗaliban ilimi za a yi bincike kan ta kada a zabura a rinka faɗar magana saboda za ku iske wasu nasoshi suna faɗar wani abu shin kafin a yi hisabi ne za a canza ta koko bayan an yi hisabi ne shin za a ɗauki mutane ne a ɗora su koko a'a za a canza mata sifa ne a ɗora mutane akan ta shin wannan hadisin da ya ce sun mutane suna cikin duhu dulal jisr wannan jisr kin shin siradi ake nufi koko a wani siradi ne za a ɗora su sannan a ɗora ƙasar sannan a ɗora su duka maganganu ne waɗanda malamai suna ƙoƙarin haɗawa tsakanin su da nasoshi ya kamata ɗalibin ilimi kada ya yi saurin hukunci a cikin mas'ala sai ya bincike irin waɗannan abubuwa wallahu ta'ala a'lam To, ‘yan uwa wannan shine ƙarshen bayanin da ya zo cikin suratu Ibrahim a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajibatu hana Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi da kuma littafin wato daf'u ihamil tirab an ayatul kitab na Sheikh al-Allamatul Qur'ani Muhammad al-Amin ash-Shankiti. Alhamdulillah kathira. To, yanzu za mu tashi ne a cikin suratul suratul Hijr. to tunda muna bin jerin ayoyi ne zamu fara ne da littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi domin shine ya kawo bayani akan ayar da take wato akan jerin ayoyi kenan kafin mu kai ga wancan shi ma inda yazo inda aya da take akan jeri to kafin mu je wannan bayani sai mu dauki suratul hijr malam yace summiyat hadhihi sura an sanya wannan sura sura al-hijr wala yu'rafu laha domin malam mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi yana ciro bayani daga mai littafin at-tahrir wa tanwir ibnu ashur dan bayani kan wato wani takaitacce kan sura sunanta da inda ya samu asali malam yace to sumiyat hadhihi sura an sanya ma wannan suna sura al-hijr wala yu'rafu laha ismun ghayruhu ko ghayruhu ba ta da wani suna wanda an ka sani in ba wannan sunan ba wa wajhu tasbih wa wajhu tasmiya abin da yasa an ka sanya mata wannan suna annas annas mal hijri suna na al-hijr lam yuzkar fi ghayriha babu inda an ka faɗe shi a cikin alkur'ani in ba cikin wannan sura ba wal hijru wannan hijr ismul bilad al ma'rufa suna ne wanda yake sananne na abin nan suna ne na yankuna ko garuruwa sanannu wa huwa hijr samud shine yanki na samudawa kenan wa samud su kuma samudawa hum ashabul hijr su ne ashabul hijr malam ya kawo wannan bayani su ne ma abuta wannan yanki kenan daga cikin at-tahrir wa tanwir kidan kaga ko wace sura kake son ka fara ya kamata ka yi ad-dirasa al-mawdu'iyya lis-sura in zaka zo wajen tafsiri galibi wani lokacin a san sura a san asalinta da abin da ya kama da haka da abubuwan da malamai suke ba da bayani in ka diba da munasabar sura tsakaninta da waɗansu abubuwa da mawdu'an sura da abin da take karantarwa zan ba da littafai guda bari in ba da waɗansu littafai ɗalibin ilimi zai iya neman su littafi na farko tanasuqu duwar fi tanasubi suwar na imamu suyuti da kuma marasidul matali' an gane ko shi ma na imamu suyuti marasidul matali' sannan kuma akwai littafin at-tafsirul mawdu'i li nukhbatin min al-ulama nan ma suna kawo bayanai game kan sura da bayanai ne waɗanda suna da dan fadi kaɗan da kuma at-tahrir wa tanwir na ibn ashur sai ka tattaro wannan ka hada ka samu bayani kan fahimta asalin surar da abin da ya kamata haka sannan ka dora cikin bayani idan kana da lokaci kuma kana son ka gabatar da wannan wallahu ta'ala alam to wannan dai shi ne abin da zan kawo sai mu shiga cikin karatun mu gadan gadan mas'alan mu ta wato farko a cikin wannan sura suratul hijr a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatuha da Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi mas'ala ce ta 529 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qalu ya akai kafirai suka ce ya ayyuhal ladhina zila alaihi dhikr ya kai wanda an kasu kama da azzikru wahayi kenan azzikru wato alqur'ani kenan innaka la majnun tabbas kai mahaukaci ne malam yace i'tarafu bi nubuwwatihi sun tabbatar da cewa shi annabin Allah ne idh dhikru huwa alqur'an domin nan azzikru ana nufin shine alqur'ani alladhi nazala alaihi wanda ya sauka ga manzo sallallahu alaihi wasallam thumma wasafuhu bil junun sannan suka sifanta manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da hauka kenan kuma ya zai a ce mutum annabi ne kuma mahaukaci ne kaga abin ba zai yiwa ba qulna ma la yace zamu ce inna ma qalu zalika sun faɗi wannan istihza'an don izgili wa sukhriyatan da kuma yin izgili ko renin wayo kenan la tasdiqan ba dan gaskatawa ba wa i'tirafan ko dan yarda yin gaskatawa da imani da yadda kama qala fir'aunu liqaumi kama yadda fir'auna yace ma mutanensa inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lalle annabin nan naku da anka turo muku la majnunun mahaukaci na suratul shu'ara aya ta 27 kaga wannan bayar da cewa annabi Musa ba annabin Allah ne to idan an ce ma annabi annabawan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda fi kowa kima yafi kowa daraja yafi kowa kaifin hankali yafi kowa sanin ya kamata da dacewa an ce masa mahaukaci annabi Musa na daga cikin ulul azmi minar rusul an ce masa mahaukaci annabawa da dama an ce musu mahaukata to kai dan kana wa'azi wani ya zabura ya ce ma mahaukaci har za ka yi mamaki ai an kama ce ma mahaukaci na sai ka koma ga Allah in baka yi ba wa kama kala qaumu shu'aib kamar yadda mutanen shu'aib suka ce alaihi salam tsira ta Allah tabbata a gare shi innaka la antal halimur rashid lalle kai na la'anta tabbas kai innaka kai la'anta tabbat haqiqa kai shu'aibu alhalim kai na an mai juriya ko ko mai hankali ar-rashidu shiryayye aya ta 87 a cikin suratul hud malam yace wa nadha'iruhu kathira tamkar irin wannan suna da yawa to kaga ashe su ba suna nufin annabi hudu shiryayye bane su suna ganin ma yana cikin bata ne tunda yana cewa a daina tauye mudu a kaza a kaza kuma suna ganin kamar yana son yi musu hukunci ne cikin dukiyoyin su su sun manta Allah da ya ba su duke shi da yace ga yadda za a tafiyar da ita su suna ganin a kamar wani na yazo shi na cewa ga yadda za a yi da dukiya ga yadda za a yi da dukiya to kaji da inda an ka samu matsala suke ce mai la'antal halimur rashid kinan sun faɗa ne amma don isgidi ina fata an fahimce ni to malam yace to asani wasu malamai suka bada amsa ta biyu sun kace anna fihi idmaran akwai abin da aka shafe taqdiruhu za a kaddara shi ya ayyuhal ladhi tadda'i annaka nuzila alayka dhikr ya ayyuhal ladhi ya kai wanda tadda'i kake kira yasuwa kake cewa kenan annaka nuzila alayka dhikr kai an amsar kan maka da alqur'ani innaka lamajnun su a wajen su manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mahaukaci na to kaga lamari ya baci inda ake sifanta annabawan Allah da wannan mutane wato izgirin su yayi yawa Allah kai mu nasari to kuma ba izgili da annabawa ana izgili da alkur'ani ana izgili ga annabawa kuma yin izgili ga mutumin da yake ma Allah aiki wani lokacin yi ma Allah izgili ne domin kana masa izgili don yana ma Allah aiki wanda kuma har musulmi zaka iske wadansu sun fada ma cikin irin wannan muskila kin idan suka mutum na kokarin yi ma addini aiki ko suka yana kokarin kamanta gaskiya ko yana kokarin ma'ana yin sunna irin yadda kamata sai a yi masa izgili wannan kuskure ne idan ma baka yi to wata sunna in baka tabbaka ta in wani yayi kada ka ce ba don Allah yake yi ba ko ko kai masa izgili kai dai ka tsaya bakin inda ka tsaya kowa ya tsaya daidai matsayinsa wallahu ta'ala alam kuma idan wani ya kai kana aikata wata sunna wani baya aikatawa kaka ka kasawa shi domin tana yawa shi akwai wanda yake yi ko da dama da yake yi inda kai baka yi da haka kada wani ya rena aikin wani a cikin tafiya ta addinin musulunci ina fata an fahimce ni to wannan kenan sai abu na ƙarshe da zan ƙara shi ne cewa irin wannan da malam ya kawo kamar inda Allah subhanahu wata'ala fara a cikin suratul suratu an-nisa wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah kenan da fadar da yahuda suke yi suka ce inna qatalna al-masiha isa ibn maryam mu mun kashe isa dan maryam rasulullah manzon Allah to kaga nan rasulullahi in sun ce manzon Allah ne za a yi kuma su yi alfahari cewa sun kashe manzon Allah su a wajen su annabi Isa ba manzon Allah bane su Yahudawa kenan kuma su a wajen su dan zina ne wala iyadu billah su ko wajen kristoci annabi Isa dan Allah ne kaga lamari ya baci a'a shi annabi Isa ba Allah bane ba dan Allah bane kuma ba dan zina bane shi bawan Allah ne manzon Allah ne ina fata an fahimce to rasulullah sai wadansu malamai suka ce sun faɗe ta ne dan izgili kenan wanda yake ganin shi annabin Allah ne wasu malamai suka ce a anan i'tiradiyya ce wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah ana nufin manzon Allah ne Allah ne ya ce rasulullah dan ya nuna munin abin da sun ka aikata sannan aka ci gaba da magana kenan in mun dauki cewa maganar Allah ce an yi i'tiradi ne akan abin da suka faɗa in ko mun dauki cewa ba i'tiradiyya ta ba kenan suna suka faɗa suka ce manzon Allah ne dan yin izgili amma in maganar Allah ce kenan ya kawo shi i'tiradi dan nuna munin abin da sun ka aikata kuma dan tabbatar da annabta ta annabi wato Musa alaihi annabi Isa afwan alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 530 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace wa inna la nahnu nuhyi wa numit lalle tabbas mu ne nuhyi muke rayarwa wa numitu kuma muke kashewa wa nahnu alwarithun kuma mu ne masu gado suratu abin nan suratul hijr aya ta 23 malam yace to wal warithu mai gado huwa alladhi yatajaddadu lahu al-milku shine wanda mallakar shi take sabunta ga abu ba da fana'il muwarris an gane ko bayan wanda zai ba da zai barin gado ya rasu domin an ce al-muwarris wanda ya bar gado al-muwarras an gane ko wanda an ka wato gadar ma kenan shi al-muwarris kamar mutumin da ya mutu kamar ya bar gadon abin ne al-muwarras wanda an ka gada kuma kenan al-muwarras wanda an ka ba gadon abu an gane ko to sannan kuma wani lokaci in an ka ce al-muwarris ana nufin wanda ya gadi dukiya al-muwarras wanda an ka gadi dukiya gare shi ya mutu kenan mu yi hattara abubuwan suna ɗaukar ma'anoni daban-daban kenan almuwarris in mun kalli cewa shi mamaci shi ya bar dukiyar da za a gada kamar shi ya badar da ita kamar shi ya bar ta gado to shine almuwarris wanda ya mutu kuma almuwarris yana ɗaukar wato almuwarris mai gadon dukiya sai zama to kamar ba wanda ya mutu ba wanda addarai kuma an ka ce almuwarras wanda aka bar ma dukiya gado kenan mai rai kenan in an ka ce almuwarras wanda an ka gari dukiyarsa kuma wanda ya mutu kalmomi ne wanda suna da shubha wani lokacin fahimta su larabawa suna ɗaukar wata kalma su azata wani wata kalma ko ko a canza ta fuska inda sun ka dosa ne ma'anar tambabbanta ɗalibin ilimi sai zo bai fahimci inda aka sama gaba ba sai ya ɗauki ma'ana ya bayar wadda bata dace ba kuma ƙarshe a zo ai ta samun matsaloli to wannan kenan almuhimmu malam yace wallahu ta'ala Allah madaukakin sarki idza mata al-khala'iqu idan halittu suka mutu lam yatajaddad lam yatajaddad lahu milkun ai babu wani mulki wanda ya sabunta gare shi li'annahu lam yazal malikan lil alam domin bai gushe ba shine ke ke mallakar duniya bi jabi'i ma fihi da abin da ke cikin duniya gaba ɗaya wa man fihi da wanda ke cikin ta gaba ɗaya duk abin da ke cikin duniya nashi ne to kuma yace wa nahnu al-warithun mu ne zamu gado to kaga nan akwai iskali kenan to mi ake son a ci mala yace kulna zamu ce alwarithu fil lugha in an ka ce alwarithu a cikin yaren larabci ibaratun anil baqi ba'da fana'i ghairihi na ana nufin wanda zai wanzuwa ya tabbata bayan fana'i ghairihi karewa wurin sa sawa'un tajaddada lahu min ba'dihi milkun aw la wato shin koda tajaddada lahu tajaddada lahu min ba'dihi milkun koda ya kasance ya mallaki wani abu bayan tafiyar wancan aula ko ko bai mallaka ba dai ana kiran shi alwarith ولهذا ما yace don haka yasihu ya inganta an yuqalu a ce liman akhbara ga wanda ya bada labari anna zaidan mata cewa zaidu zaidu ya mutu wa taraka warasatan ya bar masu gado hal taraka lahum malan aula sai a ce a shin ya bar musu dukiya ko bai bar musu ba kenan ko ya bar dukiya ko bai bar dukiya ba dai almuhimmu ya bar magada fa yakunu ma'ana al-aya ma'ana aya sai ta kasance wa nahnu baquna mu ne zamu tabbata ba'da fana'il khalqi bayan halittu sun kare الثاني waɗansu malamai suka ba da amsa ta biyu annal khala'iqa cewa halittu lamma kanu lokacin da suka kasance ya taqiduna suna wato itiqadi an gane ko annahum malikuna cewa sun mallaki abu an gane ko yusammuna bidhalika aidan ko yusammuna bidhalika aidan ana kiran su da wannan ko suna kiran kansu da wannan imma majazan ko ko majazi ma'ana ba haqiqatan ba an gane ko au khilafatan anillahi ta'ala ko ko khilafa ta Allah domin an ce wato ka mallaki abu ma'ana kenan Allah ya baka ya sanya ka khalifa ne a gare shi ba naka bane kal abdi kamar bawa al ma'zun wanda an kai ma izini an gane ko in an kai mai izini bawa in ka bashi abu kai mai izini kan yayi amfani da shi kenan kamar ya mallake shi na ta wannan fuskar wal mukatab da bawa wanda an kai ma mukataba bawa muka, wanda an kai ma mukataba shine bawa wanda aka ce ka tafi ka rinka kawo kaza kaza ka mallaki kanka to kaga nan an bashi izini ne yaji ya mallaki kansa zuwa wani dan lokaci to amma wani lokacin bai mallaki kansa ɗari bisa ɗari ba to kamar haka ne mallaka abubuwa Allah ya bamu ne mu amfana da su ba wai sun zama tona mu ne ɗari bisa ɗari ba malam yace wa yadullu alaihi qawluhu ta'ala abinda ke nuna irin wannan fassara fadar Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti tu'til mulka man tasha Allah kana bada mulki ga wanda ka so aya ta 26 ban gane in an ce Allah ya bada mulki ba ya baka dukkan mulkin komai da komai ba irin mulkin sa a'a ya dan dan maka ne kuma ya baka ne zuwa wani dan lokaci don ya ce wa tanzi'ul mulka mimman tasha yana zare mulkin kinan ya nuna cewa nashi ne malam yace to fa idza matal khala'iqu idan halittu suka mutu kulluhum gaba dai salimatul salimatul salimatul amlaku kulluha lillahi ta'ala dukkan abubuwan da an ka mallaka za su koma ne zuwa ga Allah wato ɗari bisa ɗari salimat ma'ana sun tsarkaka kenan sun kubuta an gane ko daga kasancewa daga bayi sun koma zuwa ga Allah salimat al'amlaku ko sullimatil amlaku kulluha lillahi ta'ala sullimat za a mayar da an miƙa su ne ga Allah subhanahu wata'ala ko kuma mu ce sun koma zuwa ga Allah tunda ba miƙa ma Allah akai ba an gane ko sullimatil amlaku kulluha lillahi ta'ala عن ذلك عن ذلك القدر من التعلق an gane ko salimatul amlaku kulluha lillahi ta'ala an zalika alqadru min at-ta'alluq kenan salimat wannan abubuwa da an ka mallaka sun wato kubuta an zalika alqadr kenan bari mu kabin ga daga wannan gwargwado min at-ta'alluqi na daga wato rataya ma'ana waɗannan abubuwan Allah ya bada su sashen da ya bayar na mulki na umfani Allah ne ya bamu to idan kowa ya mutu to wannan al'amlaku abubuwan kulluha dukkan su lillahi ta'ala ta koma zuwa ga Allah salimat an zalikal qadr wannan dan gwargwadon da an kaba bayi ma'ana to kenan wato ta, kubuta daga gare shi shine abin da ake son a ce malam yace to fi hadha al-i'tibar ta wannan fuska ce kanatil wirasa an kai amfani da kalma ta gado ونذير هذا تمكير wannan قوله ta'ala fatar Allah subhanahu wataala liman almulku alyawm wa yake da mulki a yau ranar tashin alkiyama Allah zai ce liman almulku alyawm wa yake da mulki a yau suratu ghafir ayat ta shidda wal mulku lahu mulki na Allah ne azalan tun azal wa abadan kuma har abada tun can can can can na Allah ne kuma har abadan amma sai ce liman almulku alyawm wa yake da mulki a yau a ba ana nufin kiyama dai Allah yake da mulki ba mulki nashi ne amma ya dan dan ma wato mutane kenan sun dan samu nasu wato kaso to shine abin da ake son a ce eh wallahu ta'ala a'lam to wannan shine dai abinda malam ya kawo kenan sai da manto da an kace wa nahnu alwarithun kafin mu je mas'ala ta wato gaba za mu je ne eh akwai ƙarin bayani da ya kamata mu dan ƙara a ƙarƙashin wannan mas'ala din da inda Allah ce wa inna la nahnu nuhyi wa numitu mu muke rayawa mu muke kashewa sai Allah bai kawo ba abin da yake rayawa da abin da yake kashewa an yi hadfu na maf'ul to duk abin da ake rayawa Allah ne ke raya shi duk abin da ake kashewa Allah ne ke kashe shi shi kenan magana ta ƙare duk abin da ake rayawa Allah ke raya shi duk abin da ake kashewa Allah ke kashe shi to amma wannan ba shi ke nuna in ka je ka kashe mutum ba sai a ce a Allah ya kashe shi a ana Allah bai kaddara maka ba ka je ka kashe mutum in ka yi za a yi maka hukunci a kashe ka magana ta riga ta ƙare dan kan mu yi amfani da wannan mu zo mu ce a Allah shi ke aikatawa kina Allah shi ya kashe wani ka je ka kashe mutum ka ce a Allah ne ya kashe shi kai ma sai a sabin daga halbi ka kai ma Allah ne ya kashe ka magana ta riga ta ƙare don da yawan mutane suna labewa da irin waɗannan abubuwa suna aikata banna kenan wa inna la nahyu la nuhyi mu muke rayar da kullu ma yuhya duk abin da ake rayawa wa numitu kullu ma yumatu duk abin da ake kashewa Allah yake kashe shi sannan wa nahnu alwarithun mu ke gado nan ma akwai wata ka'ida ta tafsirul qur'an bil qur'an wa nahnu alwarithun mu ke gado kaga Allah bai faɗi nan me ake gado ba amma ya faɗi wannan a cikin suratu maryam inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un da sauran abin da ya kama da haka to wannan shi ne abin da malam ya kawo a ƙarshen wannan mas'ala kuma da abin da muka dan ƙara bayani akai sai mu je mas'ala ta gaba shine wato mas'ala ta 99 yanzu zamu dawo ne a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi domin shi ya kawo mas'ala wadda take akan jerin ayoyi kina a ƙarshen aya ta 20 wato da shida an gane ko a cikin suratul hijri a mas'ala ta 99 a cikin littafin دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ما يتي قوله تعالى فطر الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان حقيقة من هلتان أدم أنغانيكو من صلصال دقا واتو لا كامي كما كسكو شيني صلصال من حمأ لا كاو دتكي تا تغيرا أنغانيكو أنتي حما أنا إلوكش لا كاو دا أكوا بابا مسنون ودكي تا تغيرا أنغانيكو بك اللاكا ko taɓo masnun wadda ta tagayyara ina fata amshi ne ma'ana ta canza suratul hijri aya ta 20 da wato shidda masnun kinnan masnun shine abin da ya canza kamar yadda ya zo idan muka diba cikin qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf da yaqub sun karanta wato lam yatasanna lam yatasanna bai wato canza ba an gane ko sannan kuma sauran qira'a sun karanta lam yatasanna sun kawo ha'un wasu suka ce kenan ha'un din wasu sun kace ha'u sakta ce wasu kace a ha'un din nan cikin wani fi'ili kuma tana zamantowa ha'un ce ta asali kenan sai zamanto daga sana'a ne kina asalin shi abin da ya canza ko ko abin nan akwai magana mai faɗi ƙarƙashin wannan aya mai so ya koma cikin littafin الدر المصون في علوم الكتاب المكنون نا الشيخ السمين الحلبي كركشن wannan aya cikin suratul baqara lam yatasanna da lam yatasanna qurra'akin da suka karanta da ha'un wanda wato wasu idan za su tsaya za su ce lam yatasanna sai su wuce to wannan sun shafe nunu sun nuna ha'un din bata daga cikin ha'un din bata daga cikin fi'ili din amma idan waɗanda suka karanta lam ta sanna idan za su wuce suka hada da ha'un wasu suka ce to harafin asali an shafe shi ne amma sai aka bai da wasalin zuwa ga ha'un wasu suka ce a'a ita ha'un din cikin asalin fi'ilin din take to malam ya kawo bayani daga sanaitu ne kina asalin shi wawun ne daga sanawat wasu suka ce a'a wato ha'un din ce ta asali ne daga sanahtu ne daga wasu laraba suna cewa wato sanahtu kinan na shekara wasu sun cewa sanaitu kinan sanautu ne suka maida shi wato wawun ta kuma ha'un kina sai zamanto cikin waɗanda sun kace lam sanna kina an shafe wato asalin harafin ita ce wato wawun ko ha'un wanda suka ce kuma lam sanna wasu suka ce a'a ita ha'un ce ta asalin fi'ili ce wasu kuma suka ce a'a ita ha'un ce ba ta asalin fi'ili ba ce amma wato an kawo ta ne kamar yadda laraba suke mu'amala ga harafi na ƙarshe in ya zo ko da ba asalin kalma yake ba so yi sa amfani kamar asalin kalma yake akwai maganganu masu yawa ɗalibin ilimi ya koma cikin wannan littafin zai ga maganganu kuma ya ƙara da wadansu littafan tafsiri in yana so ba dole ba sai wannan littafin to malam yace zahiru hadhihi al-ayati zahirin wannan aya anna adama khuliqa min salsal Adamu an halicce shi daga salsal ai tsinin ya bisin kasa da ta bushe ta zan kamar kasko daga salsala ne wanda kamar ana kyalkisa ta salsala to in an buga abu yana kuka kamar kasko malam yace to wa qad jaa fi ayatin ukhar yazo a cikin wadansu ayoyi ma yadullu ala khilafi zalika abin da yake nuna sabanin wannan ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala min tinin lazib an halici misali mutane kenan ko annabi adam min tinin daga ƙasa lazibin wadda take mai yabki wadda idan ka taba tana iya wato dan falima ta, ta biyo ka kenan wa qaulihi wa ka qaulihi kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna masala isa inda Allah kenan malam bai kawo fasara ayi ba misalin annabi isa kamar misalin ne annabi adam khalaqahu min turabin Allah ya halicce shi daga ƙasa shi annabi Adam turabu kuma ƙasa ce to kaga nan an ce tin ƙasa wadda take lazib a cikin suratul safat aya ta 11 wadda take tana da yabki an gane ko shi ko nan an ce an halicce shi a cikin suratul maryam a cikin suratul ali imran an ce an halicce annabi Adam daga wato ƙasa turbaya wadda take kamar tana da kura malam yace to wal jawabu amsa annahu zakara atwara zalika turab Allah ya faɗi mataki mataki na wannan ƙasa فذكر طوره الأول سيب فإمتاكي نفركو بقوله من تراب دقا قسا ثم بلا سنا أكا بلا معنا أنكا yayyafa mishi ruwa aka jika wannan ƙasa ɗin fasara tsinan ta koma wato taɓo laziban wanda yake mai yabki ko kuma wanda yake yana da abin nan alhamdulillah kathira yahdikum Allah wa yuslih balakum kenan fasara tsinan laziban sai koma taɓo wanda yake laziban wanda yake mai yabki wanda in an taɓa shi yana iya ya ɗanfaru ko ya manne ga hannun mutum thumma khummira sannan kuma sai aka kwaba shi fasara hama'an masnunan sannan ya koma wato ƙasa wadda take masnunan wadda ke ta caccanza ta yi dan abin nan ta yi dan doyi doyi thumma yabisa sannan ya bushe fasara salsalan sannan ya koma salsalan wato ana iya cewa wato ƙasa wadda ta bushe ta zan kamar kasko kal fakhar kamar kasko to mallan ya ce wa hadha wadihan wannan abu ne wanda yake wato wadihi an gane ko abu ne wanda yake a fili wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine abin da dai zamu iya faɗa karkashin wannan abin da malin ya kawo a karkashin wannan mas'ala sai dai abin da ya kamata mu gane sai mun yi hattara irin waɗannan ayoyi idan an ka ce al insanu lokaci ana nufin annabi adam idan aka ce al insanu lokacin an nufin ba annabi adamu ba sauran yan adam waɗanda an ka samu ta ta fuskar namiji da mace domin wani lokaci al insan ya an ka ce an halicci dan adam daga ƙasa annabi adamu ake nufi in an ce an halicci dan adam daga haƙarƙari hawwa'u ake nufi a aqida ta ahlus sunna bando daga cewa a'a an halicci annabi adamu irin yadda an ka an halicci hawwa'u irin yadda an ka halicci annabi adamu amma ita min min ha ai min jinsi hada daga jinsi annabi adamu ba wai daga haƙarƙarin shi aka ɗauka ba wannan aqida ce wadda zaka iske yan mu'tazila suna da irin wannan sannan kuma zaka iske suna tawilin waɗannan ayoyin ga hadisai kuma masu yawa wanda suke nuna ingantattu wanda suke nuna cewa an halicci ta ne daga hakarkarin annabi adam amma sai ka iske sun kauce wanda kuma kafirai suna tallata ma irin waɗannan akidu da suna addini wani lokaci wani lokacin kuma su ɗebo su su hahaɗa su su yi nasu addini su watso ƙasashen musulmai to anan dai in an ka ce an halicci dan adam daga ƙasa annabi adam in an ce an halicci dan adam daga hakarkari hawa'u in an ce an halicci dan adam daga busa an gane ko shine annabi isa in an ce an halitta da adam daga digon mani shine mi shine sauran mutane to anan shi halitta annabi adam wani lokaci sai a ce an halitta shi daga ƙasa daga turbaya daga kaza daga kaza malam ya kawo wannan bayani to ita ma halittar dan adam wani lokaci sai a ce khalaqal insana min alaq an gane ko Allah ya halicci dan adam daga saren jini to ai kuma lokacin sai ya ce min nutfatin inna khalaqnal insana min nutfa mun halicci dan adam daga mi daga man digon mani to wannan sai ka duba shi annabi adamu mataki mataki an ka faɗa na shi an ka faɗi ƙasa wadda take turbaya ce tana da wato abin nan tana da kura kenan sannan aka zo zuwa ga ƙasar da aka kwaba ta zamanto abin nan tabo wanda yake mai wanda yake yana dan fadewa yana matsi yana mannewa ga hannun mutum sannan bayan an kwaba shi ya koma tabo wanda yake ya dan caccanza yana dan doyi doyi sannan kuma ya bushe ya koma wato tamkar laka mai kamar kasko kuma kamar lakar kasko an gane ko tabo wanda ake yin kasko da shi ya bushe ya koma kamar kasko to amma in wani lokacin sai Allah ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab ya ku mutane in kun kasance kuna shakka daga tashin alkiyama mun ka halicce ku daga ƙasa to nan annabi adamu ake nufi domin shine asalin mu domin nan ba ana nufi mu an halicce mu daga ƙasa ba ya kamata mu fahimci wannan to sannan da an ce an halicci dan adam daga digon maniyi sai ka fitar da annabi adamu sai ka fitar da hawwa'u sai ka fitar da annabi isa an gane ko domin shi annabi isa da kalima ne ta Allah aka yi shi amma kalimar ta Allah da aka yi shi ita Maryam halitta shi ba a san yadda abu abun ga Maryam mace ce ba a cewa babu digo mani cikin jikinta amma dai Allah bai faɗi tafsircin yadda an halicci Annabi Isa ba to an kace an halicci dan Adam daga digon mari wani lokaci an halicce an halicce shi da digon jini wani lokaci an ce an halicce shi da tsoka a wannan shi ma an hankalta ma su mutanen da an halitta daga digon mani wani lokaci an ce an halicce su daga digon mani farkon halitta daga digon mani zuwa ga kaza zuwa kaza in an ce an halicce su daga jini ko tsoka a'a an ce jini kina an baro shi digon maniyin domin digon maniyin shine ke komawa jini in kuma an ce daga tsoka to an baro digon maniyi an baro wato jinin sai aka zo zuwa ga tsoka don dama tsoka kafin haka ta taba zama irin waɗancan halayen to in ba haka ba ɗalibin ilimi an kawo ayoyin alkur'ani wani lokaci sai a yi wasa da hankalinsa sai ya kasa gane ina ne za a dusa wanda kuma abu ne wanda yake da muhimmanci sanin atsuwar sanin wato sanin ɗaura mataki mataki kaji a cikin suratu manuh inda yake bayani yake wa aziz ga mutanensa yake cewa malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara Allah ya halicce ku hali bayan hali taki bayan taki ya faɗi kuma wannan a cikin suratul hajji ya faɗi wannan a cikin suratul mu'minun wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idama fa kasawna al-'idama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin da sauran ayoyi da suka yi bayanin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi halitta yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى هو الذي يصور في الأرحام كيف يشاء الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار دسورة آيوي والله تعالى أعلم to ƴan uwa musulmi wannan ita ce mas'alar da malam ya kawo a cikin suratul hijr kuma bakinta bai sake kawo wata mas'ala ba za mu dawo a cikin littafin أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي دومين بي سورة آيوين دسكزو أكن جيرين آيوي مسألة تقبا سي مسألة تقريب يرد 31 مالا يتي فإن قيل إذا أكتي قوله تعالى فطر الله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون كينا فسجد الملائكة كلهم ملائكة سن سجدا قبا سورة الحجر آية 30 دل على الشمول والإحاطة in an ce kulluhum ya nuna al-shumul gamewa wal ihata da kewayewa wa afada tawkid kuma ya nuna ta'kidi an gane ko ma'ana ya karfafa magana karfafa ma'anar magana fa ma fa'idatu qawlihi menene fa'idar fadar Allah subhanahu wata'ala ajma'una gaba daya bayan an ce kulluhum malam yace kulna za mu ci qala sibawaihi sibawaihi ya ce wani babban malami ne na lugha ba farisi ne amma babban malami ne na lugha yana da littafi sunansa al-kitab wanda shine mafi dadewar littafi a cikin ilimin nahau na wato yaren larabci an gane ko si ba wai mutumin farisa ne ba farisi ne wal khalil da khalil khalil bin ahmad al farahidi shine wato malamin sibawaihi shi imamu khalil bin ahmad al-farahidi yana da littafi mu'jamul ain shi ko sibawaihi yana da littafi al-kitab me yasa aka sami suna al-kitab suka ce saboda da ya littafin sa har ya mutu bai samu suna ba sai suka sanya masa suna al-kitab kamar yadda suke cewa kamar yadda suke cewa littafin muqaddima muqaddimatu tafsir ta shaykhul islam ibn taymiya yayi ta bai sa mata suna ba har ya bar duniya sai aka sanya mata suna muqaddimatu tafsir ta shaykhul islam ibn taymiya haka dai suke faɗa ɗalibin ilimi zai yi bincike akan littattafan da an ka sanya ma suna waɗanda ba malaman da suka yi suka sanya musu suna ba bincike ne mai yawa to ƙara sibawaihi sibawaihi ya ce wal khalid da khalid khalid bin ahmad al-farahidi wanda ke shi aza ilmul arud ilmi na arud yadda ake aza waƙe na larabci kusan abin nan guda goma sha shida na arud da ake yin waƙe da su mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun da kuma mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilu da sauransu wanda kuma malaman arud da su ne ake gina waƙe na larabci kafin larabawa sun kasance suna yin arud daga baya sun aje wannan ilimi na arud sai kuma ma'ana suna waƙen su ba tare da sai sun hankalta ma wannan ba amma shi Khalil bin Ahmad sai zo ya fahimci waɗannan wazanin guda goma sha shida sai ya dora ya ce da su ne ake yi daga baya kuma aka samu shi'rul muwalladin waɗanda waɗansu daga cikin shu'ara suka kirkiro waɗansu auzan suka ƙara an ce ba za a karɓe su ba amma duniya ta ilimi tana ci gaba ana ganin cewa a'a yadda shi Khalil bin Ahmad ya kawo ai ba shi kinu cewa ba ba za a ƙara akan nashi ba sannan akwai ash-shi'rul hurr wanda shi ana yin shi ne wanda ba tare da an hankalta ma wazani ba wanda kuma shi ma dai tsari ne wanda laraba suna tafiya akan shi yanzu ana ganin kamar sun aro shi ne daga sauran wato abin nan almuhimmu dai shi Khalil bin Ahmad ibn al-Farahidi Ahmad Khalil bin Ahmad al-Farahidi mai mu'jamul ayn yana da mu'jam da ake kira mu'jamul ayn an gane ko wato shi azza ilmul arud shi ko sibawai shi adda littafi wancan na eh na alkitab na nahau wanda babban littafi ne a cikin ilimin nahau sai dai ɗalibin ilimi sai ya bi a hankali sannan ya kai ga wannan littafin to to da tasiba waihi da khalilu suka ce huwa taukidun ba da taukidun karfafa magana ne bayan karfafa magana fayufidu mana yace to sai ya bada amfanin ziyaratu tamkinil ma'ana ya ƙara karfafar da nuna tabbatar ma'ana wa taqririhi da tabbatar safi dhihni a cikin kwakwalwa fala ya kunu tahsilul hasil ba wai magana bace wanda a'a kamar abu ne wanda an riga an yi shi kuma sai a ce to me amfanin tabbatar da shi domin wanda ya sallah ba a cewa kai sallah azhar a ce kuma je kai sallah azhar to ba irin wannan bane a'a karfafa ma'ana ne aka yi aka sake karfafa shi domin karfafawa tana da mataki ita kanta bal takunu nisbatu ajma'una ka nisbati kullihim bal za ta kasance nisbatu ajma'una da an ka ce ajma'una gaba ɗaya ka nisbatu kullihim kamar nisba ce ta gaba ta kullihim dukkan su ila aslil jumla zuwa ga aslin jumla gaba ɗaya an gane ko kenan sai zamanto sajadal mala'ikatu kulluhum sajadal mala'ikatu ajma'una kenan duk nisbatu suna koma ne zuwa ga sajada wa qala al mubarridu wani malami da ake cewa mubarridu an gane ko dai ne daga cikin malaman lugha domin al mubarrid shine mai mai sanya ya abu to nan wani malami ake nufi qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wata'ala ajma'una gaba dai yadullu ala ijtima'ihim fi zamani sujudi yana nufin ya dullu yana nufin al-istima'ihim haduwarsu fi zamani sujudi a lokacin sujada ma'ana sun tafi ne lokaci daya wa kulluhum yadullu ala wujudi sujudi min al-kulli amma da an kace kullu yana nuna dukkan su fa ka'annahu qala malam yace shi malam mubarrid kamar abin da yace kamar kamar yace fa sajada al-mala'ikatu kamar Allah ne yace kenan mala'iku sun yi sujada kulluhum gaban gaba ɗaya ɗinsu ma'an lokaci ɗaya fi zamanin wahid a cikin lokaci ɗaya ma'an tare fi zamanin wahid a lokaci ɗaya واختار ابن الأنباري ابن الأنباري يا ذبي هذا القول wannan magana واختار الزجاج shi ma wani malami da aka ce ma zajjaj ya zabi wa aktharul a'imma da mafi yawancin shugabanni na luga nan ba limaman sallah ake nufi ba qawlu sibawaihi magana sibawaihi kawai takidi ne an kai wa qalu suka ce law kana al-amru kama za amal mubarrid da dai magana ta kasance kamar yadda mubarrid yace la kana ajma'una da shi ajma'una zai kasance halan ne hali ne an gane ko li wujudi haddil hali fihi domin ana iya samun haddu ta'rifi kenan fassara hali a cikin shi wa laysa bi halin to ba hali bane li'annahu marfu'un domin ya zama to marfu'i domin inda shi ajma'una ana nufin gaba ɗaya kenan ana cewa mujtami'ina sun yi suna sujada mujtami'ina a haɗe to amma sai an ka ce ajma'una an gane ko kuma ba a ce ajma'ina ba wa laysa bi halin li'annahu marfu' kuma ba hali bane domin an yi masa raf'a wa li'annahu ma'rifa kuma shi ma'arifa ne ka sa'iri alfadhi taukid kamar sauran lafuzza na taukiji an gane ko to tunda ya zama to ma'arifa kenan kenan sai ya zama to cewa fassarar da yayi yana matsayin wato bai dace a ce matsayin hali bane ya kamata a ce matsayin ta'akidi ne to amma kuma ai idan ya zamanto ma'arifa ne ma'arifa abin da ya zo bayan ma'arifa yana iya zamantowa mi yana iya zamantowa wato hali sai dai shi halin ne bai iya zamantowa bai iya zamantowa ma'arifa domin ba a yi cewa rakiban arrakiban babu shi a larabci to su hujjar da suka ba su kenan suka ce to ajma'una shi ma'arifa ne kenan bai iya zamantowa hali kuma tunda ba hali bane kenan bai iya zamantowa ajma'una matsayin kamar ajma'ina ko mujtami'ina sun yi sujada wato cikin halin suna suna tare a lokaci ɗaya kenan a lokaci na haɗe suka yi wannan wato ita sajada ɗin almuhimmu duk inda ta kai ta kawo dai magana biyu ne wasu sun ce shi kulluhum gaba ɗai ajma'una takidi ne akan takidi tunda almala'ikatu an ce mala'iku ba a fidda kowa ba kenan kulluhum an karfafa ma'ana an ce gaba ɗai din su ajma'una kuma an ƙara karfafa ma'ana an ce gaba ɗai wasu ka ce to a'a kulluhum gaba ɗai ajma'ina a halin lokaci guda tare suka yi ta wanda kuma wadansu malamai ba su tafi akan wannan ra'ayi ba shi ne abin da malamai suke son ya kawo akan taujihin wannan wato kalmomi da suka zo cikin wannan aya yan uwa musulmi lokacin mu ya karato nan ya kamata mu dakanta abin da muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh